أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الله اللهب ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وهاته المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقلابي فريد دهره على الإطلاق هاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاري وملاذي لله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء يدري لنا بهذا المعذري ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله muna zamana arba'in da ɗaya yau insha Allahu muna magana akan salati wato yadda gundarin fadalan salati yake da salatai da kuma hadisin da yake ishara duk hadisi ɗaya duk salati ɗaya in kai wa manzala to akwai tsuntsu da zai tashi yana da fuka-ciki dubu saba'in tsuntsun bayan fuka-ciki dubu saba'in zai tafi ya tashi sama ya tafi yana tasbihi ila yawmil qiyamati wa ajrun liman salla ala rasulillahi ila an ila yin rikiyamati. Salatul Fati ta ninka kowace salati so dubu shida a riwayan farko yadda manzala ya gaya masa ce ta ninka so dubu ɗari shida kuma. Wannan abin da yake faruwa idan mutum bai gane ba, salatul fatihin a karanta ta ai maratibun daban-daban ne. domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suna aikata aiki ne mataki daban na daya man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha dauke shi a dubu ɗari shidan farko a dubu shidan farko wa man jaa bil hasanati falahu sab'a mi'atu dhifin dauke shi dubu ɗari shidan dubu ɗari shida sab'a mi'atu dhifin wa man jaa bil hasanati falahu al'afu kasiratin akwai wanda yake mataki daban-daban kullun ɗan adam duk ɗan adam ɗin da ka gani a karatun ƙur'ani a sallah sadaka sada zumunci duk abin da za ka yi na aikin alhairi to mutanen ba iri ɗaya ba ne daban-daban ne na farko a salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga ranar da aka fara lakana maka salati wa annabi muhammadu idan kai kamar kana ajo ne duk ranar da kai farkon salatin ka ɗaya to washe gari salatin ka sai hannun ka shida na farko tukuna a kara maka ladan in ka washe gari kai da to don shekaran jiya da nake sai an faro daga nan a kai na kwana hudu ran da aka fara na kwana biyar daga ran da aka fara ake ninkawa a baka wannan yana tafiya saboda haka salatin fati yana tafiya salatin annabi gaba ɗaya yana tafiya da shekara daga wani lokaci ka fara saboda haka ana amfani da wanda ya fi yawan yi in ma mutum yana da shekarun ya takaita bai yi ba to wanda yake yi ya fi nashi yawa to ana ninkawa da yawan da ya yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan fadalullahi yuti man yasha wallahu dhul fadli azim nan babu da fadali ne shi babu da fadali sai dai ka faɗa abin da zaka iya faɗa amma baka isa ka kule ba saboda ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cimsa wa allamaka ma lan takunta alam wa kana fadalullahi fadalullahi fadalan Allah shi la yuhasabu la la yuhasabu la la yahsiru ba a cewa ga adadi kaza a'a zubowa kawai innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin yuwaffa ka gani ajrahum bighairi hisabin to duk wa'annan suna tafiya akan kowane irin maratib a sallah sallah ana yin sallah gwargwado lada 25 ne amma akwai wanda ya zo sallah saboda ilimin da yake da shi a samar fuka-fukan da ya fi yawan ladan ba magana 25 ake ba domin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo sallah in yayi ruku ya ce sami Allahu liman hamidahu hamdan kasiran wa tayyiban mubarakan fihi ga kalma ce ba ta da nauyi muhabbafa amma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya faɗi wannan kalmar sai sami ya ce ni ne ya rasulullah ya ce la garra aitu nifan wa salasuna malak na ga mala'iku talatin da wani abu ya ya ya tabadaruna an katbihi suna sauri su rubuta ladan fa'ajazu suka kasa sai Allah ya ce ku rubuta kamar yadda ya faɗa ni na san abin da zan bashi kaga wanda limamin da bai iya cewa hamdan kasiran wa ɗaiban mubarakan ba ko kuma wanda yake kusa da kai bai faɗa ba a sallah ɗaya kuke a sahu ɗaya kuke a masallaci ɗaya kuke amma ko ba ku samu abin da wannan ɗin ya samu ba sannan kuma bayan wannan idan mutum ya duba cikin fadlul la yuti man yasha'u idan mutum ya yi sallah a haramul makka haramul madani haramul baitul muqaddasi ladan su daban-daban ne duk wanda ya sallah a haramul makka yana da ladan sallan azhar ko nafila ya raka'a biyu yana da ladan nafila raka shekara hamsin da uku a garinsu raka biyu kacal wannan ainihin fazalun lahi ne amma sallan farillan kan ai ladanta gashi nan a rubuce manzo Allah ya ce falahu falahu darajatun hamsa wa ishiruna au sab'a wa ishiruna abin da manzo Allah ya faɗa kenan to wannan kuma kaga yana nan sabiti kenan akwai mubtadi'i akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe abin yana tafiya ne daban-daban to in kana son ka gane gidan musulunci akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini wannan baka isa ka raba wannan tsarin ba sannan kuma a cikin muhsinin ma yana tafiya da maratib goma sha ko tara maratib shi ne wa zakirina Allah kasiran wa zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima wannan duka baki ɗaya suna nan saboda haka shi kenan duk hasiya duk hususiya da ka ji an faɗa to ya kasance kai ka san abin in baka sani ba kar ka shiga cikin abin da baka sani ba balle ka ce zaka soke soku baya sokuwa baya sokuwa yanzu za mu ci gaba da kuma jiyan ya sake bambantawa salatul fatihin ita kanta in an zo an haɗa ta da ismilal azim salatul fatihin a iya darajanta in aka haɗa ta da ismilal azim ismilal azim ita kuma ta ninka ta so dubu ɗari shida ta ninka ta sau dubu ɗari shida to kowanne yana tafiya ala minwalihi ala kadarihi amma kowa ne ya san ya san ya san ismilal azim din a to amma an kawo mana a karabu ilaina ita ce salatul fati ita salatul fati ta yi kusa da mu an an buɗa ta ne ba don komai ba don mutane su samu rahamin ubangiji wa hasiyatul fati liba gulika shi hashiya na faci salatul faci lima gulika amrun ilahiyun lamari ne na ubangiji la madakhala fihi lil uquli hankali baya shiga ciki ba maganar hankali bane a'a falau qaddarta da zaka kadarta mi'atu alfi ummatin a samu mi'atu alfi ummatin a samu al'umma dubu ɗari fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma mi'atu alfi kabilatin a samu kabila dubu ɗari fi kulli kabilatin a kowace kabila mi'atu alfi rajulin a samu mutane dubu ɗari wa asha kullu wahidin minhum kowane ɗaya ya rayu mi'atu alfi amin ya rayu shekara dubu ɗari yazkuru kullu wahidin minhum fi kulli yawmin kowane ɗaya yana karanta salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atu alfi kowane rana ya yi salati dubu ɗari min gairi salatul fati in ba salatul fati lima ugulika bane ila zuwa ƙarshe wa jumi'at sawabu hadhihi al-umam a tara ladan wa'annan al'umma gaba daya kullaha fi muddati hadhihi sinin a shekara dubu ɗarin kulla fi hadhihi al-azkari a cikin zikirin da suke kulla ma la yuqu kullum sawabu maratan wahidatin min salatul fati ba za su iya riskan ladan salatul fati ɗaya ba min fadalillahi kaga kuwa hankali ba zai shiga ba eh min fadalillahi ba ba ladan daga shehu tijani ba ne a daga Allah ne idan shehu tijani ya faɗa haka to abin da ya kamata mutane su gane me ake son a nuna maka ana son a nuna maka an shehu tijani ya san darajar annabi Muhammadu yana kam yana ya kawo kayan kayansa ne a kasuwa yana wasa kayansa ko akwai wanda zai iya saya ko akwai wanda yake so ga hanyar da zaka sadu da annabi Muhammadu amma ga abin da za a baka wannan shine in ka kadarta ma ladan ya yi maka yawa to annabin ya maka kaɗan ko kuma annabin ya fi nan to shi ya ɗauka a matsayin da yake tafiya kuma ya tambayi manzan Allah ne manzan Allah ne yake gaya masa ga fadalan ga fadalan akwai wata ibada ce fauka salati ala nabi babu babu ko faɗan la ilaha illallah wata kai salati annabi la ilaha illallah wata kai salati annabi domin la ilaha illallah ai salatin annabin Allahumma ne ai akwai Allahu shi la ilaha illallah ai abin da ake la dauke shi kalma ce la ilaha illa Allahu ne duk wa'incan nafiyu ne da isbatu korewa ne isbatin shine Allahum ai shine Allahumma Allahu ne Allahu ne mimun nan mimul istigraq jamil asma'i ne shi aka tara dukkan sunayen Allah a ciki saboda haka salati wa annabi kai ka ambaci Allah kuma kai salati wa annabi Muhammadu zikiri kuwa ɗaya ne la ilaha illallah ne sai ka ce Muhammadu rasulullah ka hada ya shiga ka hada wa'annan maratib din guda biyu amma baka hada ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ga irin abu amma dai gaba ɗayansa abin da ake so isbatin la ilaha illallahu Allahu ake son ka tabbatar kenan babu abin da yake salatu manzo Allah tunda ubangiji madaukakin sarki ya ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da manzon suna salatu annabi Muhammadu ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana masa salati ka ji an ce Allah yana zikiri sai dai faskuruni azkurkum ku ambace ni ambace ku washkuru li wala takfuruni eh ku gode mun kar ku kafirce mu kaga faskuruni washkuruli faskuruni washkuruli ku yi la ilaha illallah ku yi mun godiya da na ba ku daman ku ce la ilaha illallah shi yasa ake kiran dariqan tijaniya dariqatul shukri dariqatul shukri duk abin da kake a dariqatul tijaniya godiya kake Allah ya yi ya kamo ka shi yasa shugani yake cewa al-iqbalu minna al-idbaru minna in kaga mun tafi da kai mu ne muka ga dama in kaga ba mu tafi da kai ba mu ne muka barka to al-iqbalu minna al-idbaru minna dan an ba mu an ba mu certificate an ba mu tax an ba mu pass komi mu yi a cikin hadaran kuma kowa yana sane ana iya ba da wannan a kowane irin halara yawwa a ce kai in kai ni nai na yi fa'ilun da na'ibin manzala aikin annabi yake yi. Na, a falatar tafi lita ka zibin mukaddari idan kana son ka kai, karka waiwaya idan wani ya ce ƙarya ne, wala da ƙarai ƙadihin ko mai suka ya ce bai yarda ba, fa innal fadala domin fadalan biyadin lahi na hannun Allah ne. bai ce shausiyan ne yake bayarwa ba a Allah ne yake bayarwa yuti ko manya sha'u Allah yana zaɓa wanda ya so ne ya baka idan ka kana cikin wannan to kana daga cikin manya sha'u Allahumma sabbitna fi man tasha'u fi muhabbatika wa muhabbati rasulika wa shaykh Ahmad Tijani wa kullu man ya'rifu Allah wa kullu man kana ma Allah fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukaki fadalan فإن لله سبحانه وتعالى فضلا وبنجي yana da fadala harijan an da'iratul qiyasi wanda qiyasi baya iya sawa ka gane ya fita daga cikin qiyasi in dai zaka yi qiyasi ne kace in haka ne to yaya kaza in haka ne kamar yadda waliya suke cewa in annabi ya san gaibu to me yasa lokacin da da da aka samu rikicin sayyidina Abubakar bai fito yayi kaza ba kaga da'ira ne na kiyasi da'ira ne na kiyasi ba nassi ba ne to shi kuma fadalan ubangiji ya fa'alu ma ya sha'u ne la yas'alu amma ya fa'al ubangiji ba a tambaye shi dan me kai kaza a'a wa nahnu mas'ulun mu ne da a tambaye mu waya kafi ga qawlu subhanahu wata'ala ai ya ishe ka fadin ubangiji waya khalaqu ma la ta'lamun ubangiji yana halittar abin da baka sani ba in da ka san wancan to yanzu baka san wannan ba yawa in da ka san wancan da baka san yanzu baka san wannan ba duk wani abu komi yana da irin lokacinsa fama tawajjaha almutawajjihu ila Allah mai fuskantar Allah bai fuskance shi ba bi amalin da wani aiki wa in kana ma kana ko da ya kasance yadda ya kasance wala tawajjaha almutawajjihu ila Allah mai fuskantar Allah bai fuskance shi ba bi amalin da aiki ahabba ilaihi min ha wanda ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da salati wa annabi Muhammad la shi ma salatul fati wala azamu inda Allah hazwatan min ha babu wani abin da yake da girma wajen samun hajji rabo fiye da salatul fati illa martabatin wahidatin sai dai martaba guda daya wa hiya man tawaje ilai bi ismil azimil azami kaga kaga shine sai in wanda yayi amfani da ismin lahil azimil azam dama na ce sunayen guda biyu ne wai ma salati wai ma ismin lahil azim a salatin wanne ne fi komai sai mu koma baya menene sai dai Muhammad Mustafa Bakari ya roki Allah a faɗa masa salatin da ta ɗauki dukkan sirrin salatoci da dukkan fadalan salatoci sai aka nuna masa wannan salatin kuma shoja ne ce da yana da salati wanda kowace salatin tana daidai da karanta da la'il hayrati dubu saba'in ne sai ya bar salatul fati bayan dawon sa daga tilin sani magari sai ya kama wannan salatin sai manzo Allah ce koma kan salatul fati tafi wannan koma saboda kowa abin da yake nema in ya auna ya ji wanne ne zai fi taimakonsa wanne ne aka yi kamata in aka zo aka ce ga kamfani sun bude kamfani kaya ne irin na sayarwa sai ce wannan ga irinsa ga irin shaddan da yake sayarwa wannan ga irinsa ga irin shaddan da yake sayarwa wannan ga irinsa na ce geza ake gezina ake magana na ayin za ku shaddan suka fi gezina to shi kenan sai ka tsaya kamar kale a gezina a daidai iya farashin jarin ka kenan wanda zai tsallaka zai irin nashi kuma ya fito masa da sabon suna ai suna ne abu ne yake tallan kayansa yake tallan kansa salatul fati tana tallan kanta ne ga wanda yake ya aure ta ga wanda yake mai rabo wanda ya ga dama ya shiga wanda bai ga dama bai bari in ka ga dama ma ka ce ba za ka yi salatin annabi ba sai ne balle ma yi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi fil umrati wahidin so dai ne saboda ka'idan inna Allahu mala'ikatahu yusalluna ya ayyuhal ladzina amanu sallu ya ayyuhal ladzina amanu sallu ku yi salati alladina amanu in kai salati ɗaya shikenan ka bada haƙƙin wujubu duk abin da zaka yi zaka nema min fadlillahi ne neman wankin kanka in ka ga dama ka ce daga wannan ba za ka yi ba Allah ba zai kama kai ce ka yi salati wa annabi Muhammadu ba kai ka ba da hakinka saboda haka kenan ashe ana amfani ne gwargwadon yadda kowa ya bincike abin da yake son ya gane Allah ka ƙara sanar da mu manzo Allah la gairu amma ba wani salati ba wa gayatu tawajjihat wannan ita ce gaya ta wajen fuskantar ubangiji wa darajatul uliya kuma ita ce daraja mafi ɗaukaka min jami'in ta abuda cikin dukkan wani ibada laisa li fadliha gayatun kuma iyakan fazalanta ba ta da iyaka wala fauka a martabatin nihayatun ko kuma a ce ga wata martaba sama da wa'annan guda biyu wa hazi salatu wannan salati alfati lima ugrika allahumma salli ala sayyidina muhammad alfati lima ugrika wal khatim lima sabaqa nasir alhaqi bil haqi wal hadi ila siratika almustaqim wa ala aliyat qadar midar lazim talihi bir rutubati wat tawajjuh was sawab tana bin bayan ismul azim ne wato yadda mutane ya kamata masu gane in ana neman duniya ne yau tijani ya zo salatul gaibiya akwai salatul gaibiya jawharatul kamali ta hannunsa ta zo salatul gaibiya ta hannunsa ta zo akwai akwai ya kutatul haƙai ta hannunsa ta zo amma wannan din da annabin ya gaya masa kuma wancan din min imlai sayyidul wujudi ne jawharatul kamali ka'ida ta ma da bambanci da wannan amma dai yana magana akan salatul fati ne yana magana ga ta nan ga yadda take ga yadda take ga yadda take idan neman shura ne yace na shi ya fi dukkan irin nan magar baki dai mana hmm kowace akwai hususiyarta saboda salatul fati tana magana ne akan muhammadiyya hadaratul muhammadiyya ne jawharatul kamal kuma tana magana ne akan hadaratul ahmadiyya shi yasa ita ake yin ta sai da alola gaibul ahmadiyya in aka shige shi yaya abin yake wannan kuma muhammadiyya yaya abin yake to mutumin da kai baka yi bincike ba sunan muhammadin kawai sunan da kake ji baka san ma meye ma'anan muhammadin ba meye dalilin sawa baka sani ba meye ya tattaro baka sani ba wani ishara muhammadu yake baka sani ba dukkan tauhidin duniya dukkan nubuwa risalan duniya a cikin muhammadu yake wallahi in kuma aka baka daure mutum sai a kashe shi bai sai nuna mutane ya abin yake ba saboda bai bi hanyar ba to amma kuma yana musu da wa'inda suka bi hanyar suka kware suka tsaya suka shiga halwa suka yi karatu a wajen masu karatun kuma za su kama maka dalilai kuma su fito maka da ulumu na rumuzi a ciki kai kuma kace baka yarda da nasu ba to kai awa ganta littafin koko Allah ya kiyaye a wasawabu wal fawz bi mahabbatillahi talihi fi rutubati wa tawajji wa sawabu wal fawzu wanda yake bin salatul fati wanda take bin jauhara ismul azim cikin rabo lada rabo soyayya lisahiba wa husul ma'ab faman tawajja ila Allah ta'ala musaddiqan bi hadha al hali duk wanda ya fuskanci Allah yana gaskatawa da wannan abu da faza bi ridallahi ya rabauta da yardan Allah wasawabi ya rabauta da ladan Allah fi duniyahu duniyarsa ukurahu da lahiransa Allah mu ja'alna minhum bima la tablugu jamil amal babu wani aikin da yake kaiwa iyana wasu sun narke ne sun tafi akan nan ya shahadu bi hadha al-fayd al-ilahi abinda zai baka gaskiya ya tabbatar maka da wannan faida wato fadala na Allah allazi la tablugu al-amalu wanda wani guri ba iya kaiwa wala ya hasul hada da fadlul mazkur ba wanda yake isa cikin wannan fadala abun abata illa ma taslimi sai ni kauya salliman taslim eh ka ni kauya imanin kenan eh wa man arada munaqashatu fi hadha bab wanda yake son yayi munakasha cikin wannan babi wa hadha muhalli da wannan muhallin falyutrak ka bashi فإنه لا يفيد استكساء حجج المقالي domin babu abin da zai bashi fa'ida ko da an yi hujjoji in a to ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo an yi tijayya da shi balle wali eh Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi tijayya da shi balle wali saboda haka ba wa taruk an kama hajjatun ka bar wani jayayya man ya talibu min kal hujjaj in dai ka tafi kawai akan abin da yake kai shine asalin abu a cikin aikinka ne za ka iya ganewa duk wanda ka tambaye shi ya ka maka hujjan da ya ka maka hujjan da yake son matar shi ko Allah ko hadisi ko Qur'ani ya ka maka hujjan da yake son yayan shi ko nasin Qur'ani ko nasin hadisi ya kawo mu ga ta ina zai fara in ko ba zai iya ba to me yasa yake so su jibili ne amma ya kawo nassi ba zai iya ba kuma ƙarya ne babu ta akwai tambayoyi da yake na taɓa gaya muku ai fir'auna da musa sai na musa alaihi salatu wasalam idan fir'auna zai tambaye annabi Musa annabi Musa yana da amsa amma ba halin ya bada amsa saboda in ya bada amsa zai fa zai fa ba zai yi ba don hadaratu sakit sunan gurin shiru ake gashi kuma shine da gaskiya amma kuma bai sai faɗa ba ya ce wa ma rabbukuma ya Musa wa ma rabbukuma ka ji kalmar ya ce ana ma'alimtu lakum rabban gairi ji fir'auna ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba ma'alimtu lakum ilahan gairi da farko ma'alimtu lakum rabban gairi ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba da nai Musa ya kare ta shi ba sai su zo shikenan to Musa mu yi magana ta fahimta wa ma rabbukuma waye ubangiji na ku yace rabbul ladzi ada kulli shay'in halaqahu summa hada sai ce ubangijinmu shine rabbun allazi a ada kulli shay'in khalaqahu summa hada sai ce ban tambaye aikinsa ba waye shi wannan aikin Allah ne to waye Allah amma sai da firawun ce ta izan wa ma bala qurunul ula sai ce ilma inda rabbi bi kitabillah yadullu rabbi wa la yansa sai wallahi inna rasulukum hadha la majnun annabin kun nan mahaukaci ne to na tambaye shi aikin na tambaye shi ubangiji yana nuna mun aiki ban ce ya nuna mun aikin shi ba ya nuna mun shi zai yi to kuma ba shi din ne to wayannan akwai ijazi akwai abubuwan da suke faruwa akan irin wayannan gashi ka san abun shi yasa yake da ka tarko dauki akwai wanda zaka zo wajen shi ba da zaka iya yi shi kuma yanzu a misalin tafiyar zaka iya ba da ma'anoni wanda su abubuwan suka zahara a cikin waɗansu abubuwa wanda da baka san akwai shi ba yanzu akwai shi da baka san akwai shi ba yanzu akwai shi na ce watakila ko hakan ma Allah yake nufi ce yanzu a yi karatun ya ba da dama a buɗe karatun jawaharul ma'anin ma a buɗe wa duniya gaba ɗaya su ga abin da ke ciki in mutum yana ganin cewa wata illa ce ya gane cewa a soyayyarsa da annabi ne yake tallan annabi kayansa ne kayansa ne ga annabin in mai so ya ɗauka shikenan babu wani abin da aka ce a yi wa shautu jani a'a a yi wa annabi yake faɗa annabi yake faɗa annabi yake da mutane akan annabi muhammadu mun gama sai da gwanjo har da ƙararrawa suke yin azogojen kayansu wasu da lasifika suke yin azogojen kayansu wasu suna yawo ne a mota ma da azogojen kayansu duk ba su yi laifi ba sai wanda ya nuna a yi wa annabi shine ya laifi Allah ke yi. fa'inan hudu fi zalika domin kutsawa cikin wannan raddan wa jawaban raddi ne da jawab kalbahari latan kaɗi minhu al'amwaju kaman kogi ne wanda akwai kumfa akwai kogin da ba zai rabu da kumfa ta haka baka yi saka yi wannan ba dole sai an kai sai an kai maka hari wal qulubu fi yadillah zuciya na na wajen na kudura na na kudura ubangiji ne yadullahi kenan qudratullahi wal qulubu fi yadillah yana cikin kudrar ubangiji dama ai al qulubu baina yadir rahmani baina asbu'ir rahmani yuqallibu kayfa yasha'u idan aka karkada kai dai tallanka wanda aka karkada ya gane sai ya dauka wanda aka karkada aka yi menene mugarraban yayi kudu duk abin da aka faɗa masa ba zai iya dauka ba wa huwa al-mutasarrifu fiha Allah shine mai sarrafawa ko sai na rasulullah yace ka kira in ka kira kai dai na ka kiran su kawai ka bar su eh ba kai ne mai shirye da su ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u to wannan din ma ka faɗa kawai ka bar mutane wanda ya ji ya gane shikenan Allah ya zabe shi wanda ya ji ya yi inkari dama haka ne Ubangijin da ya yi halitta masu kansu in Allah ya kora su nan cewa suke sinki ba za su je duk abin da zai faru sai zai faru nan suke yi kuma hakan ya yi kyade su sai an zo za a yi mukabala gaba da gaba tukunna kowa ya raina kansa amma za a yi haka ne wal muqbilun biha wal mudbirun biha akwai wanda ka faɗa zai karba akwai wanda zai bada baya ko a cikin gidanku ne kuma Allah karka sa mana wanda zai kisa lafi faci balle ya kishe wata jani ko shehu Ibrahim gara Allah ka karɓi ransu tun kafin ya zo duniya fa mana arada Allah sa'adatahu wanda Allah ya so arzikinsa wal fawz ya rabauta bi sawabi hadili ya qutatul farida ya rabauta da wannan ya qutatul farida ita ce salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati lima gulika والخاتم لما سبق ناصر لك لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مدار العزيز جذب الله قلبه الى التصديق بما سمعه فيها sai Allah ya ja zuciyarsa ya kai shi kan kayan sayarwar mu ita ce suratul fatim wa arrafahu taslim sai Allah ya sanar da shi ya mika wuya li fadlillahi wannan kyauta ce ta Allah idan ka ganka cikin dariƙa kyauta ce ta Allah in ka kai da suratul fatim kyauta ce ta Allah saboda haka matukan kana cikin dariƙa to nuna godiya wa Allah ma ya falu lahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah da- me Allah zai yi da yi muku zunubi in shakartum in kuka gode masa wa amantum kuka ba da gaskiya kun taba jin Allah ya ce wal yawma yuzil musaddiqina a ko abu ne ya zo akan abin da baka san shi ba ka gaskata shi ka gaskata shi kai a nufinka alhairi ne in ya samu aka sai Allah ba zai kama ka da abin nan ba a ba za a kama ka ba saboda manufanka na Allah da tsayawa akan Allah da gaskiya akan manufa ma yaqulu la bi azabikum in shakartum wa amantum hmm bi annahu la ya'khudhu al-hadd wal qiyas Ba- wannan haddi da kiyasi baya kama wannan tasarrih himmatahu fi tawajjuh ila Allah ka juyar da himman mutum kawai ya fuskanci Allah biha ɗayan salatul fati wal ibadu Allah ya fuskanci Allah bi sha'ani ha da sha'aninta ya nemi dan Allah da ita fala ta'lamu nafsu ma ufiya lahum rai ba ta san abin da aka ɓoye mu- da aka ɓoye musu ba min qurratu ayunin da abin da zai sanya musu idanuwa ai an ɓoye ta ne Sa- wannan nassin abin da ake gaya maka gane fala ta'lamu nafsun nafsu ba ta san ma ughfiya lahum abin da aka ɓoye musu ba min qurratu ayunin da abin da zai sa musu sanyin idanuwa abin da zai sa musu sanyin idanuwa bi ma'ana aikin da za a yi ne natijar da zai zo baya aikin da za a yi me zai zo da natijan baya tun daga mun ga Muhammadu bin Muhammad Al-Ghazali ya shayar da Zubab kuda ya shiga aljanna yaushe za ka yi tunanin shayar da kuda zai sa a baka aljanna ba boye ba kuma bai zama farin ciki ba to mafiya yawa abubuwan da latul kai ilaihi balan shi yake kai mutum aljanna to kuma salatin annabi tijaratan lan tabura ne kasuwanci ne wanda ba faduwa ciki saboda haka a yi tallan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ko mutum ba shi da hankali gashi ibrahim ko mutum ba shi da hankali tallan da yawa annabi shi yasa ko ina yake son shi ko mutum ba shi da hankali in malanta ne an yi malamai irinsa in waliyai ne an yi waliyai in an in menene in menene in menene amma sun yi tallan annabi irin yadda yi sun yi tallan annabi irin yadda yi saboda haka gashi gashi ko ina sai da yaron aka manna mara hoton shi Ibrahim wani zo ya cire sai ta sai ta bala'i kuma bai san waye shi Ibrahim din ba amma an makala wa zuciyarsa saboda kai so shi dan ya so annabi waye talansa shi Allah ne ai saboda aikinsa ne bi kadar likaddi tattasibul ma'ali gwargwadon wahalan ka kake samun daukaka eh tarummul izu summa tanamu laylan yagussul bahra man talaba al-ali eh eh bai'il kasala eh bai'il kasala ka daina yin kasala abin da yake faruwa ka nemi hazzi da juhudu da shi ne ake samun duk abin da ake bukata wa ma arada Allah hirmanuhu wanda Allah yake son ya haramta masa alkhairin da ke cikin salatul fatihi ko min hairiha sarrafa Allah qalbu bi bi waswasatin sai Allah ya je da fuskan anya zai yi kuwa anya ba zai anya zai yi shi ne a bar shiga har a kunna wutan daga nan daga kayan ji a kunna wuta mai duguri ta kama a minti daya a ce mar Allah kaga nan ana dannawa kira waya a- a maiduguri za a ga wutan a yanzu ya ce ai a cikin sakon kaza yana gudun kaza ne ce anya zai yi ba zai yi ba sai Allah ya barka wani ya zo yana kunnawa sai ka ji ya ce yau an ga wuta maiduguri a sa kuma bangaren jarabawa ne wanda yake kunna fa shikenan kuma dan kankanin lokaci ne to haka kuma abin yake wa bi qawlihi min aina yati habarha sai na labarin ta yazo fashtage bi ma qullahu ka saurari abin da muke faɗa wa man aqa aka fi zalika wa arada an munaqashatika fil bahth bi tahqiq zalika fa inna akhadna min wajhi alladhi ta'lamuhu duk wanda ya bi ka cikin wannan ya kau da kai gabarin wani jayayya da kan to ka tab tabbatar masa inna akhadnahu mun karɓi wannan ne min wajahin daga fuska allazi ta'lamu wanda ka san shi wa kafa ya isa abinda kullun kullun kowa yake koyi abu ɗaya ne ai ana duba suwaye suke gaba eh kwarai eh walau anna mabkaha bakaitu sababatan bi sudashi faitun nafsa qabla tanaddumi ولكن بقد قبلي فهي يجلي بكا بكاها وقلت الفضل للمتقدم بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه ابو داود النسائي duk gabaki daya motsa maliku ya riga su shi ya fara yin littafi da babi da da babi da fasali a duniya a wajen sa aka fara koya saboda haka duk littafin da suka zo baya sun shawo ne daga jikin shi su suka fi shi ko shi fi su sannan kuma yadda ya tara hadisinsa da yadda suka tara hadisin baya yanzu kamar zan ne ka tara hadisai in za ka tara hadisi biliyan uku ko miliyan uku an fika domin wanda suka fara fito wancan din sai da ka hada da nasu tukuna ka zama malamin sun fika sun fika ko da goma ko suka hada sun fika domin hanyar da suka bi suka tabbatar da shi هكذا الأمر يجري نعم وكفى انتهى مما كتبه إلينا سيدنا بعد سؤالنا له wannan abin da muka faɗa shine abin da shehu tijani ba ba mun tambaye shi wassalam wa sa'atu radiyallahu anhu mun tambaye shehu tijani hal habar sayyidul wujudi ba da mauti ka hayati sawa'un habru sayyidul wujudi labarin da manzon Allah yake bayarwa bayan ya koma ga Allah daidai yake da labarin da yake bayarwa kafin ya koma ga Allah fa ajaba radiyallahu anhu bima nasahu sai shehu tijani amsa qala al'amru al'amu al'amari na ammawa shine kaman shari'a alladhi kana yati amman lil ummati duwiya bisa da zalika bi mauti kama a zuwa ce wannan shari'a kaza kaza a wannan ya ya koma daga dauke dauke kawar da manzan Allah a bayan ƙasa. Ce ga wannan abun dole ne ku yi, wannan abun dole ne ku yi, an ɗauke daga wafatin manzan Allah, an ɗauke. Wannan babu targibat ne. Wa baƙil amrul khasu ya zama saura amrul khas ba amrul amu ba, saboda haka mutum ya gane. Bambancin ba shari'a manzan Allah ya kawo bayan ya koma ga Allah ba wanda in baka ji shi baka a wannan na masu rabo ne wannan kaya ne na masu rabo hmm? wa baki al'amru khas allazi kana yuliqihi al-khas fa inna zalika fi hayati wa gama da mati da'iman la yanqadiu wannan amru na khas da amu khasawa wannan tun yana nan haka yake bayan ya koma ga Allah ma haka yake ba irin wancan bane abu guda biyu sai mutum ya koma babu ilimi kitabul ilimi a cikin bukhari sai na umar sai na abu huraira ya ce mala'atu ya'ani inda rasulullahi wahidun abus halakum wahidun law takallamtu alayhi laqad atum kulqumi haza wahidun abus ɗaya dole ne faɗa ɗayan kuma ba dole bane kaga yana nan kenan eh wahidun abu halakun wahidun lau takallamtu alaihi la qata'atum hulqumi haza za a yanke makogoro na wannan kaga lil hasad kenan manzala sallallahu alaihi ya zabe hasawa a cikin sahabban ai sahabban ba kowa ne daidai da kowa ba an samu tafaddali in mutum bai sani ba sai a koma to su waye suka fi kowa a cikin sahabban annabi Muhammadu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin haka yace ai ya iyaka addu alaiha bin nawajizi suwaye sai aka ce Abubakar Umar Usman wa Ali sai kuma aka ce ashara mubashirin bil jannati suwaye sai ce a ƙara shida Sa'adu Sa'idu Talatu Zubairu Abu Bakar bin Jarrah Abdurrahman bin Auf sai aka ce a ƙara kuma da mutanen da suka shiga suka tafi yakin Badar su nawa ne ɗari uku ne sai aka ce a ƙara ko ba ka wani aka dinga tafiya har ma aka zo ƙarshen ta za a yi conclusion sai aka ce wanda ya yi hijira ya bi manzon Allah wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi suba adraka wal maut ba qad waqa ajruhu ila Allah ko duk Qur'ani bai nuna ba wanda bai fita ya je hijiran ba ba daidai yake da wanda ya hijiran wanda ya fita ya je hijiran darajar shi daban darajarsa daban da wanda bai zo ba da wanda bai hijira ba kuma duk Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne nuna kenan akwai darajat sannan a ciki akwai fuqaha akwai muhaddisun akwai qurra'u a ciki akwai zuhadu a ciki a ciki kuma an tambaya su waye wayanda suka fi kowa a bangaren Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce akan alqur'ani ne sayyidina Usman bin Affan shi yana nafila da alqur'ani tun zamanin Annabi Muhammadu yana shafa'i da wuturi da alqur'ani da shi da tamimud dari wajen kira'a fa aka ce kira'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yuridu an yasma qur'anan gabban sariyan kama unzila fa yasma min qira'ati ibnu ummu shine Abdullah ibn Mas'ud sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ubayyu ya sa Abu Musa al-Ash'ari ya karanta masa alqur'ani yace ya rasulullahi ai wajen ka aka saukar aka saukar yace ai ina son in ji daga wajen wani na ne manzala sallallahu abu musa al-ashari yana karanta masa alqur'ani yana karanta masa alqur'ani yana cewa kafa kafa ya isa ya isa ya isa wannan duk ba samu wannan ba an samu kowanne ga kujerar nan wannan ga kujerarsa bai ba ne? ha? Na'am. To wannan shine Fajaba ya amsa akan haka. Wa inna salatal fatih salatul fatih lima gulika afdal min jami'i wujuhil a'mali ita ta fita dukkan fuskoki na aiki wal ibadat da ibada wa jami'a wujuhil birri da jami'a wujuhil birri dukkan fuskoki na biyayya alal umumi wal itlaqi da ammu da itlaqu wa jami'u wujuh shumuli wal imkani da dukkan fuska na tattarewa da yiwa illa ma illa ma makkana min da'iratul ihadati sai abin da ya fito daga da'iratul ihadati da'iratul ihadati kuma ita ce fatiha ita ce da'iratul ihadati fakat fa inna zikrahu afdalu min hadi kasirin ita zikirin da za ka yi a cikin da'iratul ihada afdalu ta fi salatul fati bi kasirin da yawa duna gairihi min al'amali amma ban da shi daga cikin wasu ayyuka wassalam shau da ne rufe ana fa in kulta idan ka ce rubbama ya tsale ban qasirina zai iya yiwa wa'inda suke da takaita cikin ilimi su yi bincike man la ilma lahu bi si'ati fadlin wa karamin wanda ba su da ilimi cikin yalwatan ba su da ilimi cikin shi atul fabali yalwatan fabala wal karami da karamci fa ya kula ce idza kana haza kama zakartum idan ya kasance wannan kamar yadda kuka ambata bayan bayyi ya kamata al ishtigalu bihi aula shagaltuwa da shi shi yafi min kulli zikirin da dukkan zikiri in suka faɗi haka hatta alqur'ana har alqur'ani suka ce haka qulna lahu ku ce musu ku ce masa zishau tijani yace idan wanda ba shi da bai san me fadala ba ya takaita daga wannan yake cewa a idza kana haza in yanda kuka faɗan nan gaskiya ne ana samun wannan a cikin salatul fati to me zai hana ku bar karatun qur'ani kawai ku dinga karanta salatul fati sai shi yace ku ce masa bal tilawatul qur'ana aula karatun alqur'ani shi yafi li'annaha maqlubatun shar'an domin shari'a ta ce ayi kaga in shari'a ta ce ayi kaga wancan ana ga maka min babul fadl ne wannan kuma ana faɗa maka min babul wujubi ne an gane da Allah haka suka fahimci abu to inda abin yake kenan eh la'ajal fadl allazi warada fihi saboda fadlan da yazo wa likawni ha ولكونه saboda kasancewar Qur'ani asasu shari'ati shine foundation din ai sai da mutum ya shiga musulunci tukunne zama mumini ko ana zama mumini ne kafin musulunci wannan ana magana ne ne babul imani wancan kuma ana magana ne daga babul islami sai ka zama a shaɗu Allah ila ila Allah wa shaɗu anna Muhammadu Rasulullah tukunna kafin ka shiga wancan ai wa bisadul mu'amalatul ilahiyya shine bisad na mu'amala na ilahi walamma warada fi tarkihi min alwa'idi walima warada abin da yazo fi tarkihi cikin barin sanin alwa'idi ash-shadidi idan ba karanta alqur'ani ba ai akwai ai akwai abin da zai faru akwai akwai akwai narko mai tsanani to amma in ba haka ba baya yiwa Allah sake ku lafiya albarkar shaujani fali haza saboda haka la yahillu li qari'i tarku tilawatihi eh wanda ya iya karanta alqur'ani bai halatta ya daina karatu ba amma wannan salatu wa annabi sallallahu alaihi wasallama wujubu so ɗaya ne wancan kuma wujubu ne alal insani ha wa ma fadalin salatin da ci na hannu bisar biya amma fadalin salatin da muke magana a kanta fa inna ha min babu tahayiri babun zafi ne can ko min babu wujubi dolan ka ne ashe ba ɗaya bane to a nan nan Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a nuna maka cewa Qur'ani ga kujeransa ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye la shay'an alaman taraka babu komai in kace ba za ka yi salatul fati ba aka ce maka me amma ka yi karatun qur'ani kace ba za ka yi ba mana ka ga yanda za ku yi da Allah amma salati ba wanda yake maka dole a min babul fadali ne in kana so bismillah in kai wanka ka shafa turare eh in kai wanka ka shafa turare in kuma ba za a yi ba ya ce to kai wankan ne ma ba ka so ya ce to karka bar jikinka da najasa shikenan a wajen Allah kar ka bar jikinka da najisa ma dama za ka bar jikinka da najisa shari'a za ta yi kokowa da kai amma ka ce a kai ba za ka bar jikinka da najisa ba amma wankan ne ba za ka zace a ruwanka ya rage maka tsakaninka da matarka ko ya rage maka tsakaninka da mutanen da kuke tare da su ba shi kenan ba min babu tahiri ne haka salatul fati min babu tahiri ne amma qur'ani min babu lujubi ne dole ne kuma mutanen da suna da adalci ya kamata in suka faɗi wannan ne sai su duba shin iyayenmu suna karanta alkurani sai su duba shin su sun kai mu karatun alkurani babaninmu iyayenmu shehu ibrahim tun yana da shekara goma sha biyu ya tace alkurani kullum kwana uku yake saukan alkurani har ya koma ga Allah daren juma'an da zai koma ga Allah sai da ya cika hataman saukan alkurani ya koma ga Allah kwana uku uku ya ce tun da ya fara tafiya ba ta hana shi karatun alkur'ani ba ko tafiya a ruwa ko tafiya a sama ko sai ya yi sauka uku nan a kwana uku ne ke saukan alkur'ani ya ce da rana zai karanta nazaran subu'un zai karanta izfi goma nazaran da daddare zai karanta izfi goma tilawatan ya ce a tuhadis bi ni'matillahi bai taɓa fashi ba har ya koma ga Allah sai kuma nuna mana a duniya an taba samun wanda ya bar ‘ya'yansa mahaddata kaman shi daga kansa aka fara duk tarihin duniya duk tarihin duniya in kana da ‘ya'ya kamar nashi baka samu malamai kuma kamar ‘ya'yansa ba mahaddatan alkurani daga kansa ne gashi shi kuma ya sake bar mana alama ya bar mana isiyaka rabi ya bar mana shehu ɗayaru almajiran shautu da ne duka wanda ya sha karabi ƴaƴansa su kansu wanda suke mahaddatan alqur'ani sun kai shurin masaki shau ɗayar kuwa a lissafi kwanaki sun kai saba'in da wani abu duk sun haddace alqur'ani kuma qur'anin haka haddace a ƴaƴan a ƴaƴan a ƴaƴan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala um sayyidatu sayyidatuna maryam rahima rahima allah a shekara biyar ta haddace alqur'ani a shekara da ta dace alkurani to kuma duk wannan a ta mana ya rufe shi kenan ko da yake an ce dama ba za a bar mu ba in aka ce ba za a bar mu ba sai mu mu dauka ba za a bar mu ba kawai a ta fama Allah taimake mu wa saniyan na biyu inna hadha al-bab laysa mawdu'an lil bas wal jidal wannan babi ba guri ne na bincike ba ko jayayya bal huwa min fada'ilil a'mali mun faɗa tun farko eh fada'ilul a'mali ne idan kai ga abin da Allah zai maka min fadalin daga fadalan Allah wa anta khabirun bima qala ulama ina tsammanin ka ji abin da malamai suka faɗa ba wai a cikin ɗarikan tijaniya ne kawai kaji ake magana akan fadala ba fi fadail amali min adamul munaqashat fiha malaman sun ce a wannan guri ne kawai ake karɓan sa da imani ba da binciken ka gane abin da kake nufi ba wa kana jabu sayyidina radiyallahu anhu an hajil mu'aradati shau tijaniya amsa qa'ilan لا معارضة بين هذا وبين ما ورد في من فضل القرآن باب ونجاية شكن ما ورد من فضل القرآن شكن أبن يزود فضلا القرآن والكلمة الشريفة da kalma ta la ilaha illallah li anna fadlan alqur'ana kaga abin so dan ce domin fadlan alqur'ani wa kalimatu sharifa da kalmar la amun uridu bihil umum ya game ne amma yana nufin amun uridu bihal umum ya gani yana nufin gamewa da shi wa hada wannan kuma khasun an keɓance shi ne wala mu'aratun bainahuma babu babu mu'arada cikin hususiya da umumiya shari'a ammu ne amma imani bangaren wannan khasu ne salatu annabi muhammadu لأنه صلى كان صلى لأنه كان صلى الله عليه وسلم يلقى الأحكام العامة للعامة في حياته don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin alula da tsarki da sauransu da sauransu da sauransu da sauransu duk yana faɗawa ammawa ne fi hayati yani idza harrama shay'an harramahu alal jami'i in aka ce wannan abu haramun ne yace to kowa da amu da has kowa haramun ne ba wannan halal a gurin sa wannan haramun a wajen sa ba wai da tare da shay'an idan an farlanta wani abu iftara da alal jami'i wannan farilla ne akan wannan farilla ne akan hasu wal amu wa haka za sayar al ahkami shar'iyyata al zahira haka nan dukkan sauran hukuncin shari'a na zahiri ma haka yake wa ma zalika tare da haka kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yalqal ahkamul hasa yana kebance wani hukuncin ya ba waɗansu kebantattu lil hasati wa kana yahussu bi ba'd al umuri yana kebance wani abu ga waɗansu lamari ba'adu sahaba duna ba'adun wasu sani wasu ba sani ba a nan ne gida da wannan suke cewa annabi ya boye aika kenan su su mance shari'an da ake wancan shari'a umumu shi ake nufi da wanda ya kasance kowa da kowa akwai wanda yake manzala sallallahu alaihi wasallama da ya ware huzai fata dini yamani ya sanar da su munafikai ya boye aika ne abubakar bai sani ba umaru bai sani ba Aliyu bai sani ba, ba wanda ya sani a cikin sabon annabi Muhammad. Sai shi shi kadai, shi kadai aka ware aka sanar da shi. Kuma abu ne wanda zai illantar. Sai na Aliyu bin Abi Talib yake cewa ya Rasulullahi sai ne ya huzai fata na aji an ce ka san munafikai yace eh annabi ya san da ni. Yace su waye yace faɗa maka sirrin annabi ba zan faɗa maka ba. Sai ce ni ina cikin su yace a baka ce zai ce to kowa zauna lafiya. Annabi ya saba. bai keɓance wani ko wannan ɗayan kawai bai isa ba a ilin ilimin annabi Muhammadu domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bada ilimi ya gaje da duniya ga baki daya sai na Umar sai da ya kai bayan wafatin manzo Allah idan sahabi ya rasu sai ya tura ya ji Huzaifatu ya je in aka ce Huzaifatu bai je baya fita ya san munafiki ne saboda shi kadai ya kabar ma sirrin a hannunsa manzo Allah bai masa ba ba sanarwa kuma ba ilimi ba ne? Sai ka rasa mutanen nan a ina suke. Wawa sha'i'un za'i'un fi habarihi wannan abu ne yalwatattu bayyananu a cikin labaran manzala. Fala man ta kala ya dari al-akhirati. Lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya koma, wawa kai hayati sallallahu alaihi wasallam fi duniya. Kamar rayuwarsa ne a duniya sallallahu alaihi wasallama. kamar rayuwar sare a duniya sara ilqa ila ummatihi al-amru al-khas al-khas sai yana isar da labarin su zuwa ga al'ummar su kebancacce wa kebancacce wala madakhala lil amr al-am lil am babu maganar cewa am lil am a nan wurin fa innahu in qada bi mauti wannan ya ko ya yanke da wafatin sayyidina rasulullahi wa baqi faydhu li amr al-khas sai ya zama abubuwan da ya kwaranya li amr al-khas lil khas wa man tawahama duk wanda ya rikice annabi sallallahu alaihi wasallam in kara jami'a madadi cewa da manzo Allah ya koma ga Allah komi na shi ya yanke ala ummati ga al'umma sallallahu alaihi wasallam ka sayar al'amati kamar sauran mutattu kai faqad jahila rutubatan nabi dan iska ne kawai sai dan iska ne eh jahila rutubatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'a al'adab ma'ahu ya muna ladabi tare da manzo Allah wa yusha alai an yamutu kafir ana tsoro kada mutu kafiri illan yatub min hadha al-i'tiqadi matukan bai rabu da wannan i'tiqadin ba shine ka zo gaban manzo Allah ka ce annabi ya rasu ya gama to in ka ce annabi ya rasu Allah mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fa mutane 24 aka kashe su aka zuwa su a cikin a cikin filin Badar amma manzo Allah ya zo yana musu magana har sai Rasulullahi yanzu suna jin ka yace ai ba ku kai su ji ba ba ba ku kai su ji ba za su amsa muku bane kawai amma komi suna gani suna ji wayannan suka rayu annabi Muhammadu ne ba zai rayu ba ga riwayan Abdullahi bin Umara ya tafi badar da yamma yana dawowa da yamma rana skaliya rana za ta fadi sai ya ga mutum ya fito daga kabari yana cewa ya Abdullahi ba ba bacci ba ba komi ba ya Abdullahi ya Abdullahi iskinil ma'a yace sai na tsaya na ganin abun mamaki an sa masa sarka hannu da kafa ya Abdullahi iskinil ma'a ya Abdullahi iskinil ma'a sai ga wani ya fito sai ce la tashribuhu al-ma'a fa innahu aduwwun lillah kar ku kar ka bashi ruwan makiyin Allah ne yazo ya fada manzo Allah sai manzo Allah ya ce ka gan shi yace na gan shi yace fa innahu Abu Jahal wa daribu amaluhu ka duba cikin hayatul wannan alkanda halawi ne hayatul sahaba su na hudu za a gani. To, shin da aka nuna masa, ina ce wikiru ne abin ai abin da ke idanka wanda aka ake cire wa mutum ya gani, kai ba cire naka bane shi yasa baka zo kowa ba. Ina ce yanzu muna zama da mutum in aka ga dama sai a bude masa ya ga aljani. Yana cewa gashi nan a bayanka yana zagayawa. Kowa ba gani ina duk wa'inda suke kare ta wannan din ai suna yarda da wannan saboda suna cin kuɗi a gurin. ya ce gashi nan gashi nan gashi nan kuma duk gurin ba wanda ya gani amma shi yana gani a ce ƙarya ne mana daɗa gaskatawa suke saboda kuɗin magunguna ya fito saboda wannan to shine na annabi zai gagara abdullahi bin umara ya gani balle sai na rasulullahi anan da mu tsaya sai ramoni muna cikin rayu in Allah ya yarda muna zama na arba'in da biyu kenan. Allah ka mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya sutur ta mu jahar rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما يغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر الدار الذي لا تنتم له العزلة ولا ابد الزمن او مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما جئت كلا واحد احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين